الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين ci gaba da karatun da muke daren asabar cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin yau muna 20 ga watan jumadal ula hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan sha biyu ishirin da hudu ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya sati da ya gabata mun karanci babi na ada al'amana al'amuran da ya shafi rukon amana da ba da ta bambanci shi ne ta'altaghlis babu taghlis عقوبة من عمل وأن منكر shine dai babu al'amur bi ada'il amana babu wanda yake umarni da ba da amana da rikon amana da ba da ta yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babu tahrimu zulmi wal amru bi raddil mazalimi babu wanda yake bayani haramcin zalunci da kuma mai da abin da aka zalunta na wannan babi ya kumshi gaba biyu babi na farko gaba ta farko shine haramcin zalunci cewa Allah madaukaki da manzon shi sallallahu alaihi wasallam sun haramta zalunci kowane iri ne sannan kuma in ya abku to kuma wajibi ne a mai da wannan zalunci da aka yi a maidawa ma abutan shi kuma kan mu mance asalin zalunci shine tawaye wani abu rage shi ko kuma ajiye shi inda bai dace a ajiye ba wannan shi ake cewa zalunci inda za a samu ma'anar tawaya ko ragu rage wani abu faɗa mazala sallallahu alaihi wasallama da ya ce tilkal jannatai ne atat ukulaha walam tazlim minhu shay'a ana nihin lam tazlim minhu shay'a ana nihin ba ta rage wani abu lam tanqus minhu shay'a ba abinda ta rage na 'ya'yan itace na abinda ya kamata a samu a cikin ta wannan gonakai guda biyu ko garka guda biyu ba su rage komai ba nan sai zamanci nan tazlim bi ma'ana tanqus ana nihin tawaya idan kuma mun duba ta bangaren zalunci karan kanshi ya kasu kashi nau'i guda biyu akwai zalunci na ɓangaren Allah maɗaukaki sannan kuma akwai zalunci na ɓangaren tauye haƙƙi na ɗan adam zalunci ɓangaren Allah maɗaukaki shi ne babban shi shi ne haɗa bautar shi da wani shirka domin haka lukman yawa ɗan shi wasiya قال لا تشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا kai dan dana kadda ka hada bauta Allah da wani domin hada bauta Allah da wani zunubi ne shirka ne mai girma zunubi ne mai girma haka an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da zunubi mafi girma shine yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa shi ne ka sanya wa Allah maɗaukaki wata kishiya a cikin bautar shi alhali shi ya halicce ka nan ka ba da haƙƙin Allah ka ba wani wanda bai cancanta ba haƙƙi na Allah domin shi ya halitta shi kuma wanda ya halitta shi ne mafi cancanci abota mashi sannan kuma abin da ya shahi zunubi zai biyo baya ƙananan zunubi abin da Allah maɗaukaki ya haramta mutum ya aikata wannan ma zalunci ne a cikin haƙƙin Allah ko kuma rishin aikata abin da Allah maɗaukaki ya ce a aikata shi ma wannan zalunci ne game da haƙƙin Allah maɗaukaki sai kuma haƙƙi na wanda ya rataye da haƙƙoƙin ɗiyan adam to shi kuma ya danganci ɓangare na cin dukiya ka ci dukiyar mutum ba tare da san ran shi ba ko kuma ka mai ka zubda mai jini ko ka kashe shi ko ka zubda jini ko ka raunana shi shi ma zalunci ne sannan kuma cin mutuncin shi zubda mai mutunci ta ɓangaren ka ɓata shi a wajen mutane ko ka yi zina da shi ko ka zambace shi da abin da ya kama da haka wannan kuma an same shi ne a cikin hadisin mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin khutba da ya ta hajjatul wada inda yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum sani jinananku haram ne bai halitta ba wani ya zub da jinin wani inda ba shari'a ta yi umarni ba idan ya zub da jinin wani da kisa ne ko da raunanawa ko da abin da ya kama da haka ya zalunce shi haka cin dukiya da riba ne da sata ne da yaudara ne da kwace ne duka wannan nau'i ne na zalunci haka mutunci malin sai kawo hadisi kahin ya kawo hadisi sai buɗe wannan babi kamar yadda ya zamanto al'ada shi ce da ayoyi na alkur'ani mai girma fada Allah madaukaki da yace wa ma lizalimin min hamimin wala shafi'in yuta a ranar kiyama azzalumai ba su da wani masoyi wanda zai kange su daga azaba Allah madaukaki wala shafi'in ba su da wani mai ceto wanda zai yi musu ceto farantana ma a saurara mashi ko da ya yi ceto ba a saurara masu allah maɗaukaki na cewa wa mali zalimi na min nasir azzalimai ba su da wani mataimaki ma'agaji wanda zai agaza musu ranar kiyama قال وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة كما ده حديثي أكوي حديث أبو ذر يا عبادي لا تظالموا إني حررتم ظلم على نفسي يا رجال يا قباتا أتكم باب المجاهدة بالنفس sannan kuma akwai hadisin Jabir قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an samu wani hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle manzo Allah wanda sirayen Allah da mucin shi su kara tabbata gare shi yace ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah ku ji tsoron zalunci ku yi taka tsantsan da zalunci domin zalunci duhuwai ne ranar kiyama ba duhu guda ɗaya ba bai ce ba zulumat bai ce ba zulam sai ce zulumat duhuwai ne ranar kiyama domin mumini a ranar kiyama iya da haske haske na ibada na imani haske na guraben arwallah haske na imani da shi ne ke tsallaka siratai kamar yadda muka gani daidai hasken daidai imanin mutum daidai hasken da zai samu gobe kiyama wanda zai agaza mashi ya taimaka shi ya tsallaka sirata munafukai da kafirai ba su da wannan haske shi yasa suke cewa unzuruna naqtabis min nurikum ila rji'u wara'akum faltamisu nura ku saurara mana da Allah ku dan dakata mu samu mu haskaka mu yi amfani da hasken sace musu a ku koma can duniya ku nemo haske tunda ba a nan ba a lahira ake aiki sakamako ne na aiki inda ake aiki duniya ce amma mumini iya da haske sai dai wannan hasken nashi na raguwa da zalunci da zai zalunci ta bangaren haƙƙin Allah ko zalunci ta bangaren haƙƙin abeban halitta to wannan sai zamanto hasken shi na raguwa wajen tsallaka sirat daidai zalunci daidai daidai zaluncin shi daidai raguwa hasken shi gobe kiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah domin zalunci duhu ne dukwai ne na ranar kiyama wattaqu shuha kuma ku ji tsoron tsananin neman dukiya domin ashuh nema ne tsananin neman duniya kuma da ƙin bada ta sai yi martaba ta ya yi girma ga albukhul rowa shi marowaci kayan shi ne baya bada amma galiban bai damu da abin da yake hannunka ba shi kuma shahi ga tsananin san a bashi kuma bayya so ya bada zalan sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu shuha ku ji tsoron tsananin neman duniya dukiya فإن الشح أهلك من كان قبلكم sani dai wannan tsananin nema na al'amarin neman duniya shi ya halakar da wanda suke gabanin hamalahum ala an safa kuddima wannan tsanani san a tara shi ya ɗora su ya ɗauke su ya zuwa har sai da suka zub da jini da ta'addanci ko su kashe wani su ɗau duke shi ko a saru wani ko a yi abin da ya kama da haka safa ku dima'ahu wasta hallu maharimahu kuma suka halattar da abiban da ya zamanto haramun da ya aikata wannan hadisi rawahu muslim hadisi ne wanda yake karantar da mu hadari na zalunci da hadari na tsananin neman duniya san a tara kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqi zulma walau bi shiqqi tam ji tsoron zalunci ko da dai da bangaren dabino kuma na daga nau'i na zalunci hallau jarrai jarran mawadaci ka dau kayan mutum kana da ikon bashi wannan kaya ka biya shi in bashi ne in wani abu ne sai kai ta jarrar shi shi ma wannan na daga cikin zalunci kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce matlul ghani zulm jarran mawadaci to zalunci ne kuma so tare zaka ga wannan abu na afkuwa ko kuma mutum ya zo ya ma aiki maimakon ya biya ka kawai sai ya zo je ka yau je ka gobe je ka jibi ga ta ka zo ka amsa in Allah da ka ka amsa ka samu kuma ka zo baka samu قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة tilkarna abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce lalle manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce la tu'addunna al-huquqa sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin rantsuwa da Allah tabbat wallahi ko dai ko kuma tabbat za ku ba da haƙoƙi ila ahliya zaluncin da kuka yi haƙƙin mutane da wanda kuka amsa kuka ɗauka kuka yi rubda ciki da shi gobe kiyama za ku maida shi za ku maidawa ma'abucinsu ranar kiyama hatta yuqada lishatil aljamha jalha har sai an yi kisasi ga tunkiya ko akuya wadda ta zamanto wadda ba ta da ƙaho da akuyar da take da ƙaho ko tunkiya na ce a nan duniya wata tunkiya ko akuya mai ƙaho ta soki wadda ba ta da ƙaho gobe kiyama sai an musu hisaye sai an musu kisasi sai an wa wannan mara ƙaho ta soki wacce mai ƙaho wannan hadisi na karantar da mu cewa hatta dabobi tun mai rai gobe kiyama sai an tada shi kuma kowane a mai hisabi ina ga dabobi wanda ba su da hankali da lura Allah madaukaki ya yi kisasi tsakaninsu ina ga mutane ina wanda aka zalunta aka ce haƙƙin shi kai yi doguwar nadama akwai ranar kindillanci haƙƙin shi na tahe ranar da zai yi fata ina ma dukkan haƙƙin shi na duniya an amshe mishi da ya samu wannan haƙƙi kuma ba abin da yake ɓoye wajen Allah maɗaukaki komi Allah maɗaukaki ya rubuta shi shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye sahabbai atadruna man al-muflis kun san wane ne wanda kare arziki ta same shi da iya da dukiya aka wayi gari babu komi ya tsaya ce sai suka ce al-muflis min ummati suka ce al-muflis man la dirhama lahu wala mata suka ce a dai sanin da muka yi muflisi wanda baya da dirhami kamar ka ce baya da ne baya da saifa baya da ne baya da dala baya da ko dala ko sisi wala mata kuma baya da kaya wanda zai saida Azala sallallahu alaihi wasallama yace musu a'a mai karaya arziki na gaske al-muflis min ummati kare arziki na gaske daga al'umma ta man ya'ti yawmal qiyama shine wanda zai zo ranar qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin yazo da ladan sallah yayi sallah daidai Allah ya karba wa siyamin yayi azumi kuma Allah ya karba wannan azumi nashi wa zakatin shi ma yayi zakka Allah ya karba sai dai fayati qad shatama hadha gobe kiyama zai zo ya zagi wancan ya baci wancan wa qadhafa hadha yawa wancan kiran ƙarya ko yawa wancan kiran ƙarya wa akala mala hadha yaci dukiyar wancan da zalunci da yaudara da ruwa-ruwa wa safaka dama hadha ya zubdawa wancan jini wa daraba hadha ya bugi wancan lumaka dukkan wannan haƙoƙi ne na mutane yace wa yuta hadha min hasanati aba wancan daga ladan shi inda a wannan lokaci rana ce wadda dukiya bata aiki a abin cinikayya shine lada da zunubi nan ne kowa zai samu abin da zai samu abin zai iske abin da ya girba a ɗauki daga ladar shi a ba wancan haƙƙin shi wa haza min hasanati shi ma wancan a ɗauki ladar shi a ba shi daga haƙƙin shi fa in faniyat hasanatuhu idan ladan shi sun ƙare kuma gashi haƙoƙin mutane da saura qabla an yuqda ala ma alayhi gabanin a biya haƙƙin abin da ke kan shi na mutane lada sun kare ukhidha min min khatayahu sai a doko daga zunubansu faturihat alaihi azba mushi ajifa mushi kenan ga zunubi ga zunubi tunda lada ya kare abin da ya mai saura zunubi ne hallo a doko zunubansu a lafta mushi thumma turiha fi nar sannan ajifa shi cikin wuta nan kaga sakamako na zalunci baya da kyau mummunan nan baya da kyau na da muni قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi da Umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala yace kunna natahaddathu an hajjatil wada mun kasance muna hira game da hajji ta bankwana hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta a shekarar hijira tana goma bayan bai ba wata hajji bayan hijira sai ita malamai sun samu sabani cewa gabanin hijira ya yi hajji guda biyu suka ce ya yi uku gabanin a yi hijira domin iya a makka yake iya bujirowa mutane addinin musulunci su yi imani da ce da wahala a ce mazala salalai salama ya je taron hajji kuma bai hajji ba amma bayan hijira hajjin shi wannan ita ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe hajjatul wada hajji ta ban kwana gabanin haka nan ya wakiltar da abubakar a shekara ta takwas ya jagoranci hajji ta tara ya gama shi da shi da ali radiyallahu anhu suka jagoranci hajji ta goma kuma ya je ta yi ban kwana an ce mata hajjatul wada domin mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce musu mai yiwuwa ba za mu sake gamuwa da ku kuma haka akai bayan ita mazala sallallahu alaihi wasallama yayi al-muharram safar rabiul awwal iya da kwana 15 su sallallahu alaihi wasallam ina wata biyu da kwana 12 to shine suna tattaunawa game da wannan hajji ta ban kwana wannabi sallallahu alaihi wasallama baina azhurina Umar ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama iya gabanmu wala nadri ma hajjatul wada ba mu san ba menene hajjin wannan taban kwana hatta hamidallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa Allah madaukaki godiya jinjina mashi kuma haka sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai fara magana zai wa Allah madaukaki godiya إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأثنى عليه ييبا الله مدوككي جنجنا مش da abin da ya dace da shi thumma zakara al-masiha ad-dajjal sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata al'amari na al-masih ad-dajjal kuma fa atnaba fi dhikri ya tsawaita a cikin ambatan shi in ya yi zance hallo ya koma a kan zancen wannan dai na dajjal sihir dajjal itunabi shi ne ka koma kana zance hallo ka komo kana zance abu ka hallo ka komo kanshi wa qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummata babu wani annabi wanda Allah madaukaki ya aiko face sai ya razanar da al'umma shi game da shidan sai ya musu kashe da sai hattara da sharrin shi da fitinar shi sai ya shaida musu ga hadarin shi an zara hunuhun wannan biyu na min ba'ad nuhu alaihissalam sai da ya galgada al'ummar shi da sauran annabawa wanda suka biyo shi baya wa innahu in ya fikum fama khafiya alaikum ku sani duk da zai zo zai huto daga cikin ku to ba za ba zai ba abin da zai boye na shi game da ku min sha'anihi na al'amarin da yake alaka da shi ko sha'anin shi falaysa yakhfa alaikum bayya boyewa ga a gare ku domin idan dajjal ya huto zai fitintuni mutane da kirarin shi Allah ne ya ce idan kuma ba ku yarda ba zan umarci sama ta yi ruwa kuma ya umarci sama ta yi ruwa domin Allah maɗaukaki ya ƙaddara haka zan umarci ƙasa ta huddar da tsirrai kuma ya umarci ƙasa ta huddar da tsirrai idan mutane suka ki bisu ba sai umarci ƙasa da sama da ƙasa su kame sai zamanto mutane sun shiga cikin wahala daga nan wanda Allah madaukake ya kaddara musu fitinar dajjal sai su bi shi su yi imani da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga musu alamun shi ga alamomin shi wanda ba sa boyuwa inna rabbakum laysa bi'awa shi dai dajjal mutun ne mai ido daya wa innahu a'war ainul yumna idan shi guda na dama lalatacce ne ka anna ainihu inabatun tafiya kai ka ce inibi ne wanda ya lalace ya motsi na wannan alama ce wadda hissiya ce ana gani karara an gan shi ya zo wannan alama shi ce shi kuma in ya ce ubangijinku ne ubangijinku shi kuma ba ba mai ido ɗaya ba ne ba na wannan alama ce wanda za ta bambanta shi da ubangiji na gaskiya yadda cewa ubangiji na gaskiya alama ta biyu ba a ganin shi a duniya ko shi kuma gashi mutum ne ala inna allaha harrama alaikum dima'akum ku saurara lalle Allah madaukaki ya haramta jinananku akan ku da dukiyoyinku in game da zancen hajjatul wada ka hurmati yawmikum hadha gabanin haka idan ana nan wannan matsayi za a yi sai dajjal ya yi kwana arba'in a cikin doron ƙasa yini na farko a matsayin shekara yake rana in ta hoto kan ta faɗa sai ta yi wata shida isa sahabbai cikin wani hadisi suka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za mu yi sallah yace ku kaddara mu in ta fada kan ta hutu sai ta yi wata shida shekara san fitina ce yini na biyu a watsayin matsayin wata yake yini na uku a matsayin sati yake sannan kuma daga haka nan na kwana kwa sauran kwana 27 sai zamanto kamar yini ne wanda aka saba yake subhanallah kuma da yake al'amari na annabci ne kahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai su tambaye shi yaya za su yi sallah ba a san ba wani yanki na duniya akwai inda rana in ta bullo sai ta yi wata shidda in ta ɓoye sai ta yi wata shidda sai zamanto wannan tushe ne na yadda za su aiki da wannan hadisi na ɓangaren sallolin da za su yi sai su ƙaddara da yini na, na, na al'ada wanda aka san awa 24 ne kwari yini awa 12 yini da kwana awa 12 kina a wannan sai su kaddara yanayin sallarsu tunda ba a ganin rana shi kuma dama ma'auni ne na ibada wazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sani jinananku jininku da dukiyoyinku haramun ne a kanku ka hurmati yaumikum hadha kama haramcin ko alhurmar wannan rana taku fi baladikum hadha a wannan gari naku na makka da haram fi shaharikum hadha a wannan wata naku na zulhijja ala hal ballagtu zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara na isas da sako qalu na'am sahabbai suka ce na'am haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka isas da sako allahumma shahad yace sai da ya faɗi wannan su Allah ka shaida na isa su da sako sai da ya faɗi wannan su yace wailakum ka shaidun wai hakum ka shaidun unzuru ku saurara la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd kadda ku koma bayan mutuwa ta kuna kafirai shashen ku na bugon na bugon wuyan shashi kidan kuna kashi juna malamai suna nihin alkufur huna duna kufur ba kafirci ba na bauta ko kin yarda da Allah madaukaki ko shirka da wannan da dai kafirci ne wanda bai ɗau wancan ma'anar kafirci ba rawahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa rawahu muslim bi ma'ana bi ba'dahu afwan imam muslim ya rawaito shashan wannan hadisi قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an samu wannan hadisi daga Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ta ce lalle manzo Allah wanda sai rayuwar Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce man zalama qaida shibrin ko qaida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradi dukkan wanda ya zalunci ƙasa daidai ɗani guda wannan kuma a ma'auni larabawa suna ɗauka ɗan abu ƙarami ɗani in faɗi ne na al'amuran da ya shahe au na falfashiya ko da bayan daidai da tsawon yatsa ne ko farce mutum ya zalunta na wuri to gobe kayama za a mai sarƙa da shi a mai ɗan wuya da shi tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai tun daga ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai Allah zai nafta mai wannan nauyi na wurin da ya zalunta in ya zalunci metar guda ya ci iyaka ta metar guda to daga metar guda za a auna tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ta sama ta bakwai a nafta mai a wuyan shi in gona ce ya kwacewa mutane hilin gona in kare ne ya kwacewa mutane kare hilin kare kuma la'alla wani ya ce yaya zai wuyan shi zai iya ɗauka wannan al'amari ne na Allah maɗaukaki shi ke da iko kudu dama manzala sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wanda zai canza iyakokin ƙasa la'anallahu man ghayyara mananal ard Allah ya la'anci wanda zai canza iyaka ba abin da cin iyaka zai ƙara ma zai ƙarawa mutum sai musiba sai bala'i duk irin cin iyakan mutum baya iya cin dami ya yanki dami a ci a wurin da ya ci to mine ne dami da abin da mutum zai gamu da shi gobe kaya wa na bi musa radiyallahu anhu kala an samu wannan hadisi daga abu musa al-ashari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da mutum shi kara tabbata da rashi ce inna allaha la yumli lil zalimi fa idha akhadahu lam yuflit lam yuflitu thumma qara'a wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah madaukaki na saurarawa azzalimi ya bar shi yayi ta'azzaye ta zalunci shi kuma wannan ma musiba ce mutum iya cikin zalunci Allah ya saurara mashi musiba ce kan musiba domin ga zaluncin da yake kuma ga saurara mashi da ake wanda zai dada shi a cikin zalunci amma inda da ya fara zalunci Allah ya dimke shi Allah ya zama to izina ne gare shi sai bari to amma sai Allah ya mai talala ya bar shi yayi ta zalunci ya ga kamar shi ya ishi kare shi zai iya yin abin da ya ga dama to sai dai fa fa idza akhadahu lokacin da Allah madaukaki ya kama mutum ya damke shi lam yaflitu bayya kubce mishi babu muhuta thumma qara'a sanan manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa kadhalika akhadhu rabbika hakanan ne rukun ubangiji idza akhadha alqura idan ya damki wata alqarya wani gari wa hiya zalima alhali tana zalima mutanen cikin wannan alƙarya azzalimai ne inna akhdahu alimun shadid lalle rukon Allah madaukaki ruko ne mai radadin azaba da tsanani tafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wannan ma na karantar da mu hadari na zalunci kuma ga sakamakon shi ina ga muna iya tsayawa a nan lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Yeah, that's it.